الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لهدي درى الاجتنان biyar ga watan Rajab shekara ta 1446 bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da biyar ga watan rajab shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya biyar ga watan ɗaya kai abuwan shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu kuka san kuma ashirin da biyar miladiya muna mun je ƙarshen sura ta hamsin da tara za mu tashi farkon sura ta 60 suratul mumtahana kuma wannan shine darasin mu na farko kamar yadda muka sani suratul mumtahana sura ce ta 60 ka faro irgi daga sama amma a jerin saukar surori ita ce sura ta 92 sannan ta sauka kafin suratul nisa'i bayan suratul ma'ida tana da ayoyi guda goma sha uku kacal bayan haka kuma babban tuke tana yin bayani ne dangane da mu'amalar musulmi da wanda ba musulmi ba an ta kasa wanda ba musulmi ba gida biyu ya musulmi zai mu'amalanci waɗannan mutane muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da za mu ji bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلمتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل الله مدوكشين sarki bayan bismillah yace ya ayyuhal ladina amanu ya waɗanda suka ba da gaskiya da Allah la tattakhidu aduwi kada ku riki makiyana inji Allah wa aduwakum kuma makiyanku kuma auliya a matsayin masoya tulquna ilaihim bil mawadda har ku rika jefa musu kauna da soyayya Allah madaukakin sarki yace wa qad kafaru bima ja'akum min al haqqi alhali sun kafirce wa abin da aka zo muku da shi na gaskiya yukhrijuna rasula daga cikin gabar da su ma har sun fitar da manzo wanda Allah ya aiko daga garin da aka haife shi wa iyyakum ba iya manzon ba kuma sun kore ku domin sun fitar da annabi alaihi salatu wasalam daga makka suka fitar da sauran mu'minai daga makka sai da suka hijira suka koma madina sai Allah ya ce an tu'minu billah kuma ba dan komai suka yi muku haka ba sai dan kun yi imani da Allah madaukakin sarki wa Allah madaukakin sarki rabbikum ubangijin in kuntum kharajtum jihadan fi sabili in har kun fita wato yaki dan kalam daukar kalma ta inji Allah wabce ga amardati da kuma neman yarda ta sai Allah yake kada ku yi haka da su to sirruna ilaihim kuna yin sirri da su bil mawaddati ta hanyar kauna kuna yin sirri kuna ɗaukar abubuwan da musulmai suka tattauna ku je ku gaya musu saboda ƙaunarsu da kuke sai Allah madaukakin sarki ya ce wa ana alamu bima akhfaytum idan wanda aka aiko annabi ne da su salam bi san abin da kuke zuwa ku gaya musu ba Allah ya ce to ni ina zare da abin da kuke koyewa eh wa ma alamtum ta'alantum da wanda kuke bayyanawa sai Allah ya ce wa man yaf'aluhu minkum duk wanda ya irin wannan tabi'ar daga cikin ku ko mu'mine ka duba farkon ayar har yanzu kashedi ake musu ba kafurta su ba ya ayyuhal ladina amanu akhayr domin dan adam mai kuskure ko da yaushe eh wuce Allah madaukakin sarki yace duk wanda ya haka daga cikin ku fa qad dalla sawa asiri hakika ya farce wa miƙaƙƙiyar hanya ya kauce mata wannan ayar kamar yadda malamai suke faɗa sun ce kana sababu nuzul sadr hadhihi sura al-karima farkon wannan sura dalilin saukar da mai girma istatu hadid bin abi balta ita ce kisar hadid wani sahabi ne daga cikin sahaba annabi alaihi salatu wassalam da ake kiran sahabi ibnu abi walta'a wa zalika abin da ya faru shine Allah hadiban shi hadib hada kana rajulan min al-muhajirin mutum ne daga cikin mutanen makka wa kana min ahli badr kuma yana cikin mutanen badr wa kana lahu bi makkah auladun wa mal ya kasance yana da ‘ya'ya da dukiyoyinsa a baka. Lokacin da annabi ya yi hijira ya koma Madina, hadin dan Alibar da ya baro dukiyarsa da ‘ya'yansa a baka. To sai aka ce me, walan ya kun min Quraishi na kusa amma shi ba Quraishi bane, kaga zuwa yau, shi dan tirani ne zuwa yau. Bai da kowa a baka. To sai yace bal kana Alibar da Usman, yana cikin wanda Usman bin Affan wato kai ya je ya zama lafiya ya zauna kamar shi ne ya zama garanto dinsa na cewa ya zauna a maka falamma azama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala fathi makka lokacin da annabi alaihi salatu wasallam ya yi rubun bayan an yi hijira annabi ya rubun zai zo ya yi buɗe makka za a fito makka a shekara ta takwas lamma da kaza alu hal ahad lokacin da mutanen makka ta tsari alƙawari an ba ku manta ba a sulhu hudaybiya an yi yarjejeniya da su cewa kaza kaza su suka karya to sai annabi ya ce yanzu za a je a buɗe makka tun da sun karya fa amara annabi sallallahu alaihi wasallam almuslimina bi tajhi li gazwin sai annabi alaihi salatu wasallam ya umarci musulmai cewa cikin da za a je a yaƙi mutanen makka kaga lokacin da ya ba waya ba wani abu na social media da za a ce wani ne ya tura ɗan makaskari in dai ba ɗan gurin da ya je faɗa ba ba wanda zai yi to me ya faru sai ce wa qala allahumma amma alaihim khabaruna ammi ya allah ka koyewa mutanen makka labarin nan namu da za mu je mu kai musu hari annabi yayi wannan addu'a fa amida hadith hada فكتب كتابا أي هو حافظ دان أبي بلتع مسلمي مؤمن تو أي في ذلك في ɗauki alƙalami da takarda sai rubuta wasiƙa wa ba'athahu ma imra'atin min quraish ila ahli makka wata ba ta da ta zo daga makka madina kafira ce kawai sai ba ta wasiƙa ya biya ta yace in kin je da Allah ki bawa quraishawan makka yu'allimuhum bima azama alaihi rasulullah a cikin wasikar yana gaya musu cewa ga abin da annabi ya nufi rana kaza ga watan kaza za a kawo muku hari ya fitar da sirri ya gaya musu wannan wato biyar da dina da zalika inda hu yadan kuma yayi haka ne dan neman gindin zama domin shi bai da kowa sauran da suka baro wani zaka ga ya baro ƴaƴansa da matarsa amma akwai danginsa wani kila iyayensa suna nan su ba su musulunta ba to kaga wannan iyayen nasa ai ba za su bari a taɓa ƴaƴansa ba yawwa to shi bai da kowa domin ɗan tirani ne asali to sai ya tura da wannan takarda faddala Allah wa rasulahu ala zalik shi ko Allah madaukakin sarki sai ya gaya wa manzansa cewa ga abin da ake sai ya gaya masa cewa ga abin da ake istijabatan li du'a'ihi saboda yayi addu'a Allahumma alaihim ammi alaihim khabaruna ya Allah ka bakantar da su labarin annabi ya addu'a kuma kai ka sa amsaciya ce to saboda haka nan da nan sai Allah ya gaya wa annabi alaihi salatu wassalam fa ba'atha bi akarin mar'a sai annabi alaihi salatu wassalam ya tura yace abu bayan wannan matar fa qadal kitaba minha wa ana bainan bayyana fil hadith al muttafaqi ala sihhati yace aka bi ta a baya kamar da hadisin sayyidina ali ya nuna na imam ahmad yace ba ta ni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ana wa zubairu wal miqdad sayyidina ali yace da ni da miqdad bin al-aswad da zubairu bin al-awwam mu aka aika wayannan kuma za ku tuna ko yakin badar su ne wanda mala'iku suka zo da shiga shiga irin za su jin rawani sun daura domin ɗan hagu da dama ne a jikin fuka-fukai ne in annabi zai tafiya shi ɗaya yana dama ɗaya yana hagu wanda kaga an sa nan da nan ko ba matsoraci bane to sai annabi ya tura sai na ne yake suraka shi su wayannan gurare fa kana in tariqu hatta ta'tu rawdatu kha yace ku ta tafiya karku sai a ko ina sai kun je wani guri da ake kiransa dausayin kha daidai wannan gurin annabi yake nan nake so in kun je ku tsaya fa inna biha za'inatun ma hasita yace daidai gurin za ku ga wata baiwa Allah wata mace a tare da ita akwai wasiƙa ku duba wata mu'jiza ta Annabi alaihi salatu wasalam lokacin fa da yake wannan maganar tafiya take ba wai tsayawa sai huta ba amma yana gaya musu cewa daidai lokacin da za ku je daidai lokacin tana gurin eh saboda mu'jizar annabta daidai lokacin da za ku je daidai lokacin a gurin za ku ganta dan kan ba su tare wata ba ita ba sai yace to ga gurin da za ku same ta sai ni tana da wasiƙa fa khuduhu minha in kun je ku karbo yace ban dalakna wato muka yi tafiya muka rika zaburar da wakan mu hatta a daina rauda har sai da muka je wannan daudayi fa idan na hanu bizaina sai na je ce wallahi muna zuwa sai ga mata a gurin daidai gurin tana tafiya daidai gaba mu kuma mun zo wane mutum kullum sai muka ce ukhrujil kitaba ke ba sallama malama ba mu wasiƙar da ke gurin ki kawo kana sai ta ce ba ma yi kita ta ce ba wata wasiƙa a wajen nan babu kulla sai muka ce da ita la takhujil lil kitab ta ga ta tafi jikinta tana tajewa ta kade zani ta kade dan kwali ta kade riga ta ce ita babu wata wasiƙa a wajen ta sai da ya ce kinga na rantsi da Allah ko dai ki fito da wasiƙan nan auna dukiyar nan siyaba ko kuma wallahi zai mu miki tumfur a wajen nan wallahi zai kin kawo ta qala fi fi bakar fa akhrajat alkitab min iqasiha wata ruwaya ta nuna cewa sai da Ali Zari ta kobi yace annabi yace akwai yace babu saboda haka ki kawo ta kawai na ga faɗa in mutumin yau ne zai koma yace har tsirara ta yi babu amma sahabi yace annabi yace akwai kike babu shi sa kullum ina mamakin yadda mutane ba sa yarda shi ya bayyana cewa ba a yi wa annabi kishiya wajen biyayya mamaki nake wallahi wani da zai zo wa annabi kishiya baya koyewa kai kuma mu da za wa annabi biyayya ka koye a saboda ni addinin wa nake yi na Allah ne kalimatu shahada abu biyu ta bauta daga Allah sai manzon sa kada ga Allah wajen bauta wa anna muhammadan rasulullahi kuma kadai da annabi wajen biyayya shi da abin da yake nufi idan kai ko wannan a wani sabani haka a aikace to ka kare ta kalmar shahada domin kalmar shahada tana cewa a aikace ba wanda ya isa ayi ibada an ba Allah ba sannan ba wanda ya isa ayi biyayya an ba annabin ka ba to dai sai mutane ce ka kuɗa abubuwa gaba ɗaya musulmin yanzu sun ta kuɗa abubuwa kuma barna ce da ake ta hada ta ta zama kamar yayi da wasu ba su dauke ta ma laifi ba to shi da ita ma daidai din a ita maimaitawa don mutane su saba su yawa kai da kake yaya yaya yaya mai sallan zuba zai rika boyewa kuma bayan ga wani yana da maɗi yana ta faɗa kai da kake da zuba original fiyo fara saka za ka rika boyewa saboda haka yi wa annabi biyayya ko a gaban waye za a faɗa shi kadai za a ji ba a yi maki shi domin shi kadai aka aiko ma duk wanda ka ɗebo yanzu kafin a halitta su kafin su zo duniya da tun da ake haɗa annabi shi kadai din ne ake wa biyayya shi kadai to har kiyama ta tashi shi kadai za a ci gaba da yi wa biyayya kuma idan baka yi ma biyayya shi kadai ba duk wanda kai wa biyayya sai ka amsa koyi a gaban Allah domin kullum ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wannan abun suke tabbatarwa gwara ka rike shi ta ake kira da ta ba kai a sallah kai a iqama gurare da yawa domin a gaya ba shi ba Allah yana ƙara tuna ba cewa ba ai ko ba kowa ba sai annabi na kuma yace ba shi ne game da annabawa ba wani da zai zo bayan sa to me ta muke ta biye bi da gangan musulmin yanzu ke mai da sama ta koma ƙasa da gangan to saboda haka sai na an yace ko dai ki fito da ita ko kuma wallahi mutira kanki ba kai ba dan ba za ku koma mu ce babu ba sahabbai ne wannan idan annabi ya ce a dauko dare da goran dutse cewa za ki annabi mun dauko a ina za mu aje na rantsi da Allah ba za ka fara tunanin duk sai yara ya dauko ba kawai sai masa za ki in mun dauko a ina kake so mu aje su ne wayannan bayan Allah saboda haka ana nuna yin kala jeje ba akala jadil kitab min ikasiya da ta ji wuta sai ta kwance kitsan kanta na tsakiya sai ta zaro wasiƙan tana ciki ka ji dan wato jegan ta kafa ake kito ta sa ta tufke gurin kaga dai ko ta je tana ai ba za a gani ba domin ba za ka kawo cewa za ta sa a kitsan ta ba sai ga ta miko wane mutum an jima mana ba kan nan kitaba ba dai na biyi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muka karbo wasiƙa muka kawo annabi ku duba wata amana ta sahabbai su ne wasiƙa annabi yace su karbo kawai da suka karba sai suka kyale annabi cewa ya ga cewa ya kuka za ku kake ta to za su jika ta lahira amma sai ce iya wasiƙa za ku karbo suna karba suka kyale ta su suka biyo ana zuwa da aka kawo annabi alaihi salatu wasallam ana budewa bai da fihi da suka tawo a hanya ba wanda ya buɗe ba a karan banoni ba ne irin wani ya ce bari ya ga me a ciki sai suka rike ta yadda take haka ana zuwa aka miƙa annabi alaihi salatu wasalam yana buɗewa sai ga kawai wasiƙa an rubuta min hajjin abi balta'a ila nasin min al-mushrikin bi makka shine headline daga hadikan abi balta'a zuwa ga wasu mutane waɗanda suke mushrikai a cikin garin Makka kaga shi bai da kowa ba kawai manyan mushrikai ya aikawa a da kudin da da dukiya an faɗa da ba da kudin da da dukiya da mata da ƴaƴa duk suna ta shi kadai ya biyo annabi alaihi salatu wasalam to shine dalili da ba saboda haka kawai ta ga rubuta wannan yakhbiruhum bi ba'd amri rasulillah sallallahu alaihi wasallam yana ba su labarin wasu maganganu da aka yi a boye faqala rasulullah sai annabi ya ce ya hadi ya kai hadi ma hada ya jiyo da ne me yasa ne ka haka me haka annabi ya tambaye shi me yasa kai haka qala sai yace la ta'dal alayya ya ma ji Allah kada ya mun gaggawa inni kuntu mura'an mulassakan fi quraishi yace miji mutum ne wanda yake rabanni yake ba da kowa a cikin quraishi araba da kai kira ni nazo wala ma kun mina kuke ni ba da ba quraishi ba wa kana wato wa kana man kana ma'aka min al muhajirin lahum qur'an qarabat ya hamula alayhim bi makkah sauran mutanen da muka taho da su muka yi hijira da yawan su kowa yana da yan uwa a makka waɗanda za su iya ba wa iyalansu kariya yace ni kuma ba da kowa yace fa hababtu id fajani dalika min an-nasab fihim sai na zo saboda ba da wata nasaba da su an asya da fihim yadan ya'muna biha qarabu yace dan za mun shiga a gurin su sai da za su kare min iyalai na in wani abu ya taso ba ƙarya ya faɗi me yake faru yace wa ma ba'altu dalika kufran wa lam tidadan an din yace na rantsi da Allah wannan abin da nayi ba dan kafirci nayi ba kuma ba dan rudu nayi ba wancan dalili shi kadai yasa ne wala ridan bil kufri ba'da islam kuma ba wai kafirci nake sha'awa ba bayan na musulunta yace ba daya ba ridda bace ba kafirci bane kuma ba sha'awar kafircin nake ba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace innahu sadaqaku sai annabi ya jiyo kalli zabai dan ya ga sai na Umar na huti sai ya ce masa gaskiya ya ga mu yace wannan bawan Allah abin da ya faɗa gaskiya ne domin ka san kana gaba annabin kai ƙarya Allah yana gaya ba ko mun gani a suratul tauba lokacin da su dan galulu suka zo suka rika rantsuwa ba wallahi dallahi kaza mutum 80 da wani abu suka sheka ƙarya sai aya ta sauka ta yi musu fadiha sai musu warkiya kowa aka gani mutum uku suka faɗi gaskiya kuma Allah ya kubutar da su duk wanda ya zo gaba annabi ya ƙarya sai Allah ya gaya wa annabi to saboda haka sai annabi ya kalle sai ya zabe shi to gaskiya ya faɗa fa qala umar sai na umar yake da ni azribu unuka hada almunafiq ya rasulullah kyale min dire kan munafiki ƙarya yake dire masa kai fa qala sai yace innahu qad jahida badr annabi yace a'a kai umar baka san ya je badar ba wannan bawan Allah da kake ciwo munafiki ya je badar wane mutum wa ma yujidi kana alla la la ilaha illa badrin fa qala ahmadu ma shi'tum fa fa qad ghafartu lakum yace baka sani waje wa Allah ya kalle yan badar gaba daya Allah madaukakin sarki ya ce duk abin da suke so su yi i'malu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum sai wa da yau ko me kuke so ku yi na yaje shi ne muke faɗa a wurin karatu cewa sahabbai ko da rinda suke sai da abubakar da suke zaki ko da rinda yi ba sai ba ina sai da umar zai zo ya ce kyau rage wani abin musulunci to Allah bai karba ba takarda aiki ce resignation ne da ka rubuta aka ce ba za a karba ba dole ka zauna to ko sun yi rindan ma ba sai ba yau na ruwan mutum dan bakin ciki Allah madaukakin sarki shi za a yi wa rindan kuma ya ce ba sai ba sai wajen abin da suke so su yi fa inni qad ghafartu lakum na gafarta muku wa haka za ka rage hul jama'a illa ibn majah haka nan dawan wato mutane suka fitar da hadisin banda ibn majah wannan shine sababu doru da nuzul na aya Allah madaukakin sarki sai yake ya ayyuhal ladina amanu ya wanda suka ba da gaskiya la tattakhidu aduwi kada ku rika rikar abokan gabana wa aduwakum kuma waɗanda suke abokan gaba ku auliya a matsayin masoya tulquna ilayhim bil mawadda kuna jefa musu soyayya in wa qad kafaru bima ja'akum min al haqq al haqiqa sun al hali sun kafir cewa abin da aka zo muku da shi na gaskiya qur'anin da aka zo muku da shi sun ce ba su yarda da shi ba annabin da aka aiko sun kayyade shi yukurijuna rasula wa iyyakum qarewa ba sun fitar da manzon da ku daga garin da aka haife an tu'minu billahi rabbikum saboda kawai kun yi imani da Allah ubangijin in kuntum kharajtum jihadan fi sabili in har fitowar da kuka yi kun fito ne dan jihadi jihadi da daukar kalma ta waqti da barzati da neman yarda da to sai Allah yake ku sirru ne ilayhi kaji magana ko kuna koye musu kuna yi musu sirri in girma wadda ta hanyar soyayya wa ana alamu bima afaitum Allah yake ni kuma na san me kuka koyi domin gaji Allah ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma alamtum da wa ma alamtum da bayanin da kai daga baya cewa in ma gaskiya ne Allah ya sani to yi za a yi kirawo su da ya yi wanda jira abu domin in da ba gaskiya bane Allah zai gaya wa annabi cewa ba gaskiya ya gaya ma ba amma ta ka kira shi da bai imani har yanzu wa man yaf'aluhu minkum duk wanda yayi irin haka daga cikin ku faqad dalla sawa'a sabil sai ya kauce wa hanya cikakkiya sai Allah yake
إن يسمطوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير الله مروك جنزل إن يسكفوكم idan suka samu nasara a kan ya kulu lakum a'da'an lalle za su zama abokan gaba a kan wa yabsudu ilaykum aydiyahum sannan su ni kadda hannayensu a kawo ku sai Allah madaukakin sarki yace wa alsinatahu da harafin su bisuri maganganu bakake za su rika jeho mu bayan hannu da za su fitar da ku da hannu sannan kuma za su rika faɗan maganganu bakake a kan Allah yake wa wadu law takfurun sannan kuma za su rika fatan ina ma ku zama kafirai duk ku kafir sai Allah yake lan tanfa'akum ko kuma sun zo law takfuruna ina ma kun zama kafirai lan tanfa'akum arhamukum wannan dangantakar taku da kuke faɗa mutum ya taho yanzu Madina dan uwansa na kan a matsayin kafiri kamar yadda shi ya bada uzuri dan uwanka wa ko kani ko iyaye su kafirai ne kai musulmi sai Allah yake lan tanfa'akum arhamukum wannan dangantakar ta zumunci ba za ta muku amfani komai ba inda ne ne shiga musulunci ba ka kyale shi kawai wala auladukum ko ƴaƴanku da kuke complain cewa kun bar su a garin ba bi tare mu tare musu Allah yake to ba za su amfana da ku komai ba yawmal qiyamati yaftilu bainakum Allah yake ranar kiyama ba Allah zai rarrabe tsakaninku domin Allah madaukakin sarki da kansa yake gaya mana cewa wamtazu yawma ayyuhal mujrimun ai da an zo za a ce to ya ku taron mujrimai yan iska duk kuina sai yan iska su ware bayan sai musulmi yiwo nan to sai a ce kuma kafirai kuina ba za a tsaya kuli ɗaya ba ko da mahaifinka ne ba wani zancen inuwa ɗaya yanzu ba wannan ake kallo ba musulunci kawai tuta ce ta musulunci da ta kafirci duk inda mutum ya yi bori a nan zai ɗaya to shi ne Allah madaukakin sarki yake wallahu bima ta'maluna basir lalle Allah madaukakin sarki basirun mai gani ne bima ta'maluna dangane da abin da wato kuke aikata anan da Allah madaukakin sarki yake mana in yakafuku idan har suka yi nasara a kan yakunu lakum a'da'an wa yaqdu ilaykum aydiyahum bisu za su zama abokan gaba a kan ku sannan kuma su kimfada hannayensu a kan ku ta hanyar cutarwa da haratansu sai Allah yake ai law qadiru alaikum lama abqaw fikum min adha yanalulakum bil maqal bil maqal wal ji'al da za su zabu dama akan koya take ba za su sako sako wajen cutar da ku da hannunsu da kuma wato haratansu ba shine yake wa wadu law takfurun ay yahrisuna ala alla tanalu khairan kullum burinsu kada ku samu wani abu da za ku ji daɗi a kansa sai ma da yake fahim adawatuhum lakum kalinatun wa zahira yadda suke adawa da ku akwai koyayya akwai gabili fa kaifa tuwalu da mithla haula sai Allah yake dan me yasa za ku rika jibin lamarin irin waɗannan mutane saboda lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yawm al-qiyamah dangantaka ku da kuma ƴaƴayenku ba za su taɓa amfani da ku ba ranar alkiyama ya filu bainakum Allah zai rarrabe tsakanin ku wallahi bima ta'maluna basir Allah barakatin sarki yana sani dangane da abin da kuke ko yana ganin abin da kuke aikatawa ai qarabati kum la tanfa'ukum inda Allah dangantaka ku ba za ta amfani da ku a gurin Allah da komai ba idan arada bikum su'an in Allah barakatin sarki ya nufin wani abu mai muni ya same ku wa nabiyyu la yasilu ilaykum idan wato azaitumuhu bima yaqullah sannan kuma wato taimakon sa akan ku ba zai amfana da ku kowai ba idan Allah ya guji da walau kana qariban ila nabi min al-anbiya kuma wannan da yake kafiri ko da yana da kusanci da annabawa in dai bai musulunta ba ba ruwan wannan man bada bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu annabi yace duk wanda aikin da yake kirtar da shi to na saboda ba za ta yi gaggawa ta kai shi gaba ba ba za ta yi ma tarkiya ba ba promotion a nan shi da kake zaka tsaya domin ga Abu Lahab Allah da kansa yake tabbace da Abi Lahab kuma babba annabi me yasa saboda bai yi imani ba babba ne sosai yadda wato Abdullahi yake dan Abdul Muttalib haka shi ma Abu Lahab yake babban sa ne amma ne wato dangantaka ta ne ba ta amfana masa da komai ba saboda bai musulunta ba to shine Allah madaukakin sarki ya cigaba da cewa kar kanat lakum uswa qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim wal ladina ma'ahu id قالوا لقومهم إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء نعم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير نعم ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا مم.
ربنا إنك أنت العزيز الحكيم Allah manaukakin sarki ya ce kar kana lakum uswatun hasana lalle kuna da wani abun koyi kyakkyawa bi Ibrahim dangane da Annabi Ibrahim alaihi salam walladina ma'ahu da waɗanda suke mabiyayya mabiyansa kuna da abun koyi akan Annabi Ibrahim da mabiyansa in kanu li qaumi lokacin da suka ce wa sauran mutanen su inna bura'u minkum mu kam mun yi baran-baran da ku annabi ibrahim da shi da yadda wajen su suka kalli ɗaya ya tawagar suka ce da gero ba mu wau kowa ya ta kanta eh wa min ma ta'budu da min dunillah ba iya ku ba ku mun kaurace muku ba mu ba ku sannan abin da kuke bautawa ba Allah ba shi ma ba roƙo da shi kafarna biku mun kafirce muku ba wani koye koye mun kafirce muku wa bada bainana wa bainakum al'adawa sannan da ke yau adawa ta fara tsakanin mu mu da ku kiyayya ba kwa son mu ba ma son ai ba wani mujamala a cikin da ba kaji yadda annabawa suke tauhidi kansa sai ba kwa son mu ba ma kaunar ku saboda haka adawa wanda ku dawo da kiyayya abadan kuma har abada me yasa sai yake hatta tu'minu billah har sai kun yi imani da Allah in ko ba haka ba to ta fara ba ranar gabawa sai ran da kuka yi imani da Allah ranar gabawa shi ne yaushe ran da kuka yi imani da Allah wahdahu kuma Allah ma shi kadai ba mu yadda da wato hada hada ba kuna bara kura ka ana bara ara karuwanci ba mu yadda da wannan ba sai dai a zaɓi ɗaya kawai illa qaula ibrahim amma abin da aka ce ku yi koyi da annabi ibrahim alaihi salatu wasalam a kansa gaba ɗaya ne banda abu ɗaya sai Allah ya istisnai sai Allah ya ce amma kada ku yi koyi da shi akan maganarsa cewa li abi da ya gaya wa mahaifinsa cewa la astaghfiran lak zan nema ma gafara Allah ya ce anan kada wanda ya koyi da annabi Ibrahim amma duk abin da yayi na rayuwarsa ku yi koyi da shi wajen baran-baran da tsayawa akan tauhidi amma wajen nema wa mahaifinsa gafara Allah ya ce kada ku kwaikwayi shi anan shine illa qawla Ibrahim li abi saboda yayi ba alƙawari la astaghfiranna laka cewa lalle zan nema ba gafara wa ma amliku laka min Allah min shay amma ba zan mallaki komai ba zan mallaki komai a kanka a gurin Allah ba ba abin da zan iya yi a gurin Allah madaukakin sarki ba abin da zan iya tsaya ma da shi amma dai zan nema ma gafara rabbana alayka tawakkalna ya Allah da kai muka dogara wa ilayka anabna kuma gurin ka za mu koma wa ilayka masir sannan makoma har yau tana gare ka ya Allah rabbana ya ubangiji la taj'alna fitna kada ka sanya mu mu zama fitina lil ladina kafaru ga waɗanda wato suke kafirai waghfir lana rabbana Allah ka gafarta mana innaka antal azizul hakim lalle Allah madaukakin sarki kai ne wanda yake mabuwayi alhakimu kuma mai hikima mai aje inda ya kamata a komai inda ya kamata ka dauko yukayyul hayy min almayyit ka dauko da ka bai da shi annabi kuma uban ka bar shi a kafin shi da yake shine mai hikima mala yace ya qul ta'ala li ibadihi almu'minin Allah madaukakin sarki yana magana ga bayansa mu'minai alladina amarahum bi musalabatil kafirin wanda Allah ya umarce su cewa su yaki kafirai wa adawatihim fi adawa da su wa mujanabatihim sannan su kaurace musu kita yake karkanat lakum uswatun hasana lallai kyawawan ababan koyi kyawawa sun tabbata a kanku fi ibrahim dangane da annabi ibrahim walladina ma'ahu da mabiyan sa malai yake wa atba'ihi alladina amanu ma'ahu da wanda suka yi wa annabi ibrahim biyayya kuma suka yi imani in qalu li qaumi inna bura'a'u minkum ai tabara'na minkum lokacin da suka ce ba mu ba wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum ai wato ai bi dinikum wa dariqikum mun kafirce wa addinin ku sannan mun kafirce wa hanyar ku lakum dinukum waliy wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha'u abadan ma da yake yani wa qad turi'at al-adawa da gayo mun kulla adawa tsakanin mu wal baghdha'u da kiyya min al-an daga yanzu bainana wa bainakum tsakanin mu kafa kuma ta bangaren da ake gayawa haka hadda babanka a gurin amma saboda bai bi Allah ba yake ga mun soyayyar Allah ita ce gaba mun biya a baya la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa tuna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'u ko da iyaye kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum shi ma kaga yadda aka lissafo ma wannan ita ce soyayyar Allah ta gaske domin akwai gurin da Allah yake ma lakum dinukum lana a'maluna wa lakum a'malukum duk shekara sai an yi tafsiri amma in shekara ta zagayo sai ga kamar ba a gane ba to sai yake sai ma ne gaba da cewa wato hatta tu'minu billah nan yake yani wa qad shuri'at min al'ana bainana wa bainakum ma dumtum ala kufri kufrikum mutakar kuna kan kafirtum fa nahnu abadan natabara'u minkum wa nubijukum har abada ba mu ba ku kuma za mu rika adawa da ku ke hatta tu'minu billahi wahda ai ila an tuwahidu Allah fa ta'budu har sai kun kare da Allah kuma kun kun yi ne kun bauta masa shi kadai wahda wula jari galau ba shi da abokin tarayya wa taqla'u ma ta'buduna ma'ahu ku tire duk abin da kuke bauta da Allah min al-andari na kiyoyi wal awtad da wannan gumakan da kuka makala wa qawlihi illa qawli ibrahima li abina tadranna lak ma in ja'ilakum fi ibrahim wa qawlihi uswatun hasana komai ku koyi da annabi ibrahim kyakkyawan koyi da shi illa bi istighfari ibrahim li abi amma banda wato gafara da annabi ibrahim ya nemawa bai gunta kaga surati shu'ara da suratu daha ayatan baka labari ko inda Allah yake magana akan cewa wadkur fil kitabi ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya can gaba da yace izzada li abi ya abati la ta'budi shaytan inna shaytana kana lil rahmani asiya ya abati ni aqabu an yawattaka azabun min ar-rahman fatakuna li shaytani qala aragibun anta an alihati ya ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wa hazuni maliya sai ce kala salamun alaik me yake ta'attabiru laka rabbi innahu kana bi hadiya kaga yi ma alƙawari salamun alaika ka duba yin abubuwan da ya rika faɗa yace abba har yanzu shi sa ake magana idan mahaifinka ko mahaifiya ba musulmi bane suna da wato wannan martaba a musulunci ta girmamawa har yanzu sai ka girmama su amma ibada kamar yadda zamu zo in nazo karkashin wasu ayoyi zamu ji aya ake kasa abun shi da wasu ke kwado wajen takuda wani abun da wani amma ka gane wannan matakan guda hudu ko to ba wani shekara da za ta zago a rikita ka domin ka fahimci yaya ake so kai mu'amala da musulmi da waɗanda ba musulmi ba sai ka zauna lafiya ba wanda zai zo ya rubutu da ɗan social media da suwaye ba za ta rikita ka ba domin an ba ka ka'ida kowa da yadda ake zama da shi kowa amma babban babban leba ita ce musulunci idan musulunci bai hada kuwa ko shakka babu kun fita ba yadda za ku zai tsaya a lema ɗaya ranar alkiyama to kaga abin da yake ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yusiru wa la yughni anka shay'a ya abbana me yasa kake bautawa abin da baya ji baya gani kuma ba zai wadatar da kai komai ba ya bace ni kar jahani min al-ilmi malan ya cika fatta bi ali a hadika siratan sawiya yace abba Allah ya bani wani ilimi irin wanda baka da shi kabiri zan nuna ma hanya ko dar yace abba la ta'budu shaytan har yanzu da rika kiransa ogawa ko wani abu ba oga yake ce mabba domin abban sa shi ya yi yace ka ga bauta wa shaytan domin shaytan kana da rahmani asiya kullun saba wa Allah yake sai da karshe kalmar sa ta karshe yace abba ina jiye ma tsoron kada Allah ya jarje ka da azabarsa fatakuna li shaytan waliya ka zama cikin yan baran da shaytan sai abban ya dago kawai ya kalle shi yace arajibun anta an ali hadiya ibrahim kai ibrahim allolin namu kake ga yawa magana ba ka ba tsoron allolin mu haka yace shi ka manya bi Allah ba huwa al-mutal da ka ganka musulmi ne ta gode wa Allah shi ta kullun za ku ji annabawa suna cewa wa tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin annabi yaqub da yazo mutuwa yace fala ta mutunna illa wa antum muslimun kar ku take ku mutu sai kuna musulmi domin mutuwa a musulunci babban nazara amma wallahi abubuwan da ake ta yi yanzu na zamani ko da yawa mutane suna bin za su mutu ba a musulunci ba to da yawa abubuwa ne na jinka da kafurci kuma mutanen mu suna yi wa su mai da shi ruwan dare wannan social media ɗaya daga cikin illolin da take kenan abubuwa da yawa an ka kalle su za ga wannan abubuwa ne na kafurci karara kuma mutane su ne dama annabi ya faɗa ƙarshen zamanin ya zo ana je mana tsoron kan mutum ya wayi gari da imani ya yi mata bawo wallahi a zamanin mutum sai kana kaffa kaffa muna faɗa ko malami bi yawan karatun san baka gamsu da tarbiyyar sa baka kyale shi bi yadda za a yi direban da za ka shiga motarsa ka tabbatar da cewa direba ne da ya san me yake wanda ne ai ba yadda za a yi ka shiga motar ma hukaci ya kai ka Abuja ka koma baya ka kwanta ballan da harkar ina ba tibe zo ya labai ba magana bacci kana motar wawa wanda zai shiga mota yanzu kawai saboda ya gante mai limfashi kawai ya kai ta ɗari da tamanin ɗari biyu ina biya ba amma kaga wasu saboda hankali ma yanzu har limita suke sa a mota wanda duk daɗin mota kawai an sa ba za ta haura 120 ba bi yadda kamata ita sai dai ta cije mai hankali ke mai hankali ke wani basaraki direbansa ya shiga no mota mai numfashi zai kai shi Abuja yana gudu sai man magana sai yace ba fa sauri nake ba haka yake masa sai gyara da mota ta kuma zuga yake kuma dan ne da haka ya tafiya ne za a je wani guri amma wuce Kaduna zai ce kai samu guri ka faka kawai ya faka da ya baka yace akwai irin kujeran nan ta ta zama aka fito mata yaje yace ta koma jarida ta koma jarida ya daura kafa ɗaya kan da ya buɗe jarida kawai suna zaune yi ta karatun jarida sai da awa biyu sai ce shiga mutum sai da ya shige ya zauna eh yace zan nuna ma cewa ni ba sauri nake ba shi da karatun da ya ba saboda haka tsara jana da gudu ai da kaje a makara gwara kaje a makare ko yawa kira wanda suke cewa daga zo in fitis gwara ka zo in fi to ko da yaushe wayan na abubuwan su ya kamata mu rika lura da su ko da yaushe to annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya gaya wa mahaifinsa wannan can kuma suratul shara ai kaga ya ce wa billi abi innahu kana min ضالين ولا تخزني يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم to wannan alƙawarin da yayi shine Allah madaukakin sarki yake gaya mana a surat tauba ma kana lin nabi walladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu uli qurba bai dace ga wani annabi ba da waɗanda suke suka yi imani da Allah madaukakin sarki su nema wa mushrikai gafara walau kani uli qurba ko da ai uwan su ne na jini min ba'di ma ta bayyana lahu annahu ashabul jahim bayan ya bayyana a gare su cewa wayannan da suke nema wa gafara ɗan wuta ne ɗan wutan jahima ne wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi wannan istighfarin da annabi ibrahim ya rika wa mahaifinsa bai kasance komai ba illa mau'izatin wa'adaha iyyahu yayi ne saboda alƙawari da ya bar kawai yawa shi kuma kin alƙawari to shine ya cika domin annabi Ibrahim Allah da kansa ya gaya mana duk alƙawarin da ya dauka ya cika a wata sura suratul baqara wata aya ko kuma da aya wa yuzala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atamma hunna duk alƙawarin da ya dauka a duniya sai bai cika shi abban da da yawa alƙawari ka daga na gani ka kuma dagawa na gani ko so kake sai na yi magana kawai ai na gani an gane ko eh lalle faɗan ana ce saboda haka wannan shine annabi ibrahim ya alƙawari kuma ya fita to shine Allah madaukakin sarki ya gaya mana kad kana lakum uswatun hasanatun fi ibrahim illa qawla ibrahim wannan magana ake ne li abin la tabbaranna laka wa ma amliku laka min allahi min shay ai laysa lakum fi dhalika uswatun kada ku koyi da annabi ibrahim ana eh idan mutum mahaifinsa ko dan uwansa ya mutu ba musulmi ba ba da zan ka je kan kabarin sa kai nema ma gamara babu wannan magana babu sai dai ka iya kukan da zaka yi na sabo wannan zaka iya eh iya na sabo amma dai addu'ar da za a yi shine kawai Allah hada shi da yan uwansa eh kwarai ko abin da za a ce masa kenan Allah ya hada shi da yan uwansa amma ba za a ce Allah ya ji kansa ba to shine ma da yake cewa hatta fara ku qaumahu wa tabara'u minhu hatta da suka rabu da wannan mutanen kuma suka yi barambaran da walaja'u ila Allah wa tadara'u ilayhi suka fate da Allah madaukakin sarki suka kankan da kai zuwa gare shi sai suke cewa rabbana ya Allah mutanen annabi Ibrahim alayka tawakkalna da kai kadai muka dogara duk wannan azawar da suke shirin cewa za a yi amma yi wa annabi Ibrahim sai Allah ya kubutar da shi sai suka ce ya Allah da kai kadai muka dogara wa ilayka anabuna kuma gare ka zamu koma wa ilayka almasir kyakkyawan makoma ma tana gare ka ai tawakkalna alayka jami'il fi jami'il umur mun yi wato tawakkali gare ka mun mika zuwa wuya zuwa gare ka ya Allah cikin dukkan al'amuran mu wa sallamna umurana ilayka sannan mun mika al'amuran mu zuwa gare ka ya Allah wa fawwadnaha ilayka mun fawwala ma al'amura wa ilayka almasir ai alma'ad makoma ma fi daril akhirah a gidan lahira tana gare ka ya Allah ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا إمام مجاهد يقول ما نونا أي لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك يا الله وانا بكين سلكي kada ka azabtar da ta hanyar kafirai kada ka yana kafirai su lallata mu shine fitnatan lil ladina kafaru an gane ko ko kuma dalilin sa Allah madaukakin sarki ya mana kudin goro kada Allah kai mana wannan shine addu'a da kai to shi ne ma da yake ai la bi azabin min indika fa yaqulu law kana haula ala haqqin ma asabahum hada Allah kada kai mana jarrabawa da kafirai zaki dariya sai kun gani inda a bangaren kafircin mu suke da ba ai musu wannan abun ba shine suke roƙon Allah kada Allah ya sa a samu shamatatul ada dariyan manya wanda za su zo su rika yin dariya akan wani abu da ya dame ka to shine imani yake cewa وكذا قال الذهاب وقال قتادة لا تبيرهم علينا ألا كذا كما سرين جاهي أكم فيبتنون بذلك حقا في ساس فتننتو سرقة من جواسوني أكم قتيا ابن عباس يقول لا تسلطهم علينا فيبتنون كتدورا أكم مسي مجربو wasu daga cikin mu za su rika ɗauka ko su ne akan didi in Allah ya ba wa kafirai nasara akan mu ne shine wa na Allah ka gafarta mana rabbana ya Allah innaka antal azizul hakim lalle kai ne mabuwayi al hakim kuma mai hikima ai wa dhunubana min ghairi ko an ghairi ya Allah ka boye zunuban mu gabar waninka wa abu anha bima bainana wa bainaka Allah abubuwan da muka yi ba ka gafarta mana tsakanin mu da kai ba sai wayancan yan bakin gida sun sani ba shine abin da wato kake roko domin baka ji abin da Allah madaukakin sarki yake faɗa a suratul Ali Imran ba rabbana innaka man tudkhilin nar faqad atayna ya Allah duk wanda ka shigar da shi wuta ka gama kunyata shi Allah kada ka kunyata mu domin ai babba abun kunya ka gama yin sallah kuma ka je a haɗa da wanda ba sa sallah wuta ai ka je jin kunya ce Allah kada ka kunyata mu to shi ne wannan addu'a wala tuqdiha yawma yub'athu Allah ranar alkiyama kada ka kunyata mu ai abun kunya ne yanzu ko a taron duniya misali a zo a ce wani mai dokan bacci ya buge da jajjafi an zama kunya ta ka akan wata doka sai ga kai ka karya to za ga kunya duniya bai ka ji ta to wannan da a bi ran alkiyama wannan ka ce ba za su sallah ba ba za a yi ba kai kuma kace za ka yi amma da ka zo kuma abin da za a yi musu za a yi ba ai an ji kunya Allah ta kiyaye wai mota dan zandawa butula ai karshen jin kunya ce to kaga wa zai kama ka kama wani kace in ba butula ai kai kamata ka fara zawa amma bayan nan sandan Najeriya babu yawa abin da ya dame shi wallahi ba butula a gasa kuma zai kama kai ce ka karya doka yawa domin ba gurin wanda raka ai annabi la yuzamu man la tadijani alhakimu na'am alhakimu shine mai hikima fi aqwalika wa af'alika shine mai hikima wajen maganganu da ayyuka da kuma shari'a da yadda Allah ya tsara abubuwa sai Allah yake ya tafi ko to abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan ka wannan muka kuskure Allah ya yaje mana sai ga jibin abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya na'am na'am a a hizba a jere ake jaye-jaye ba na can yi je ƙwaƙulo Allah ya ga Allah ya ruba asiri akwai kamar yadda ƴan uwa suka sani yau an yi mana rasuwa malam bashi duk wanda ya san islamiyyar mu ya san malam bashi malam bashi bai wanda Allah ya masa duk da jaraba da Allah ya masa rikin lafiya amma shi jaraba wanda Allah ya masa shi ne ta san asiri duk da babu alƙalami a kanta duk inda za ka ga malam bashi ne ne ba wani gurin sana'a da ba to makaranta da wurin addini wannan babban shaida ce kwarai da gaske wanda ko da zumunto da ba da gaske ya zama yake gaya ba babban babban nasara a yi ma mutum ya koma zuwa ga Allah a yi ma shaida a kan wani wani ai wannan da yake zama a gaba mai zama guri kaza a masallaci ba gurin kallon nan ba cewa a jiran da za a yi gariyar madari da wancan sa shi ne a gaba ba wannan ba ya kamata a ce shaida da za a yi wa kyakkyawar shaida ce wanda mala'iku za su yi ɗan dole domin shaida da ake ma a duniya da ita mala'iku za su wato za su za su za su za a tafe ka da ita ranar alkiyama da ita Allah zai tafe ka su ga ya ubangiji Allah ya sani ce ya Allah shaida ma da ake ma kaza saboda haka mu yi kokari mu Allah ta kanmu da abubuwa na alkhairi duk wani abun alkhairi ya zanto kana ta Allah ne shi duk wanda zai ma magana malam ba zai gaya ba sai ka harka addini duk wanda zai gaya ba saboda haka muna roƙon Allah ya yabe kurakuran sa Allah madaukakin sarki yan uwa da abokan arziki kuma Allah ya ba da hakuri da juriya domin an kai matakin da mu ko ba islamiyya da yazo kuma duk ran da ya zo islamiyya ni in zai tafi ya ji ofis ya je mu zanta kullum sai ya ko ya je mu da ya ji ko ran to za ka rike kaza ko zai ce yi ce ce kullum ne sai dai ban zo ba saboda haka ya kamata mu yi kokari mu allaka kanmu da addini duk abin da Allah yake so ya zanto mu allaka kanmu da shi mu samu kyakkyawar shaida yayin da za mu koma domin jiya shekarar jiya ko jiya ne a karatun gidan jiya bayan na faɗi wannan kalmar cewa ba zai yi a ce kai baban mutane kai baban ku ya nuna su ba ban wa'anda aka kai ne lokacin sanye ba zai yi a cikin yan uwan mutane an kai wada an kai kanyi an kai mahaifiya an kai kala kai na ka zauna ba zai yi ba wannan ba sunna Allah ba ce eh ba zai yi a kai mutane kai ka zauna ba to duk da akwai wannan tsarin to me ya kamata mu yi sai mu shafa wa kanmu ruwa bin tare yadda in mutum ya koma zuwa ga Allah za a tuno shi da ayyukan alkhairi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu yi rayuwa mai kyau Allah madaukakin sarki ka sa mu yi rayuwar da idan mun bar duniya za a ci wato za a rika yaba mana muna roƙon Allah da sunayen da kyawawa da kofin ka madaukaka dukkan musulma da lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu iyayen mu da malaman mu da suka riga mu gidan gaskiya da yan uwan mu Allah ka ji kansu da gafara muna rubana da sunayen su da hawa kasar mu Allah ta zauna da ita lafiya masu neman kasar mu da matsala da tashi hankali Allah ba rubucin sarki kamar da ya kawo kuncin rayuwa da talauci da ake ba mai shi Allah ka yayi ba Allah ka nuna mana gaskiya da kiyar da kawo mun kwamfuta Allah ka nuna mana kariya kariya da kawo mun kwamfuta maka iyayen mu da malaman mu da suka zama gidan gaskiya Allah ka jaddada da rahama a wurin waɗanda suka aure a gaba da waɗanda aure su ko a gaba Allah ka shiga da mu masu neman aiki da jarabawa da sana'a Allah ka azaba musu اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين